بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان وبأي آلاء ربكما تكذبان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق هذه إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الشمس والقمر بالغفران والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الميزان أنا تلقوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تكسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأقمام والحب ذو الأصل والريحان وبأي آلاء ربكما تكذبان الشمس والقمر بالغفران rana da wata suna tafiya ne a kan lissafi rana ta san hanyoyinta wata ya san hanyoyinsa an yi wa rana hanyoyi akwai kurushu wanda rana take bi a kansu akwai wanda ake ce musu falaku wa kullum lattamsu yamma gina ha ta rika kamara wannan lailu sabiqun nahar wa kullum fi falaki yasbahu kowane ne ya tafi akan falaku kuma kowanne ne rana tana da hanyoyi ɗari uku da sittin wanda kullum za ta bi wannan hanya gobe kuma ta bi wata hanya to da haka in ta zagaye hanyoyin gaba ɗaya suka ƙare sai ta sake dawowa ta baya sai ta bin hanyoyi ta baya ta baya ta baya ta je kuma ta sake gurewa to in lokacin da ta tsakiya shi ne an samu istiwa'i ana samun istiwa'i a cikin rani sau ɗaya ana samun istiwa'i a cikin damana sau ɗaya wannan buruju wanda suke amfani da su akwai jadiyo jaru hutu himru sauru jawzabu kasanu uslu sulkulan mizan akra kau wannan sune wanda rana take ketawa sune wanda wata yake ketawa rana tana keta ba cikin kwana talatin talatin to in aka guda goma sha biyu to ta samu ɗari kwana ɗari uku da sittin kenan ta ƙare shi kuma wata yana keta suna cikin kwana ashirin da takwas kwana ashirin da takwas to wata ya gama ya gama da waɗannan buruju suke sannan kuma sai ya sake hawa wasu to haka ne suke tafiya dukansu suna tafiya ne lissafi ne wanda zai yi ala shamsa da ya'an wal kamara nuran waka jarahu manazilan ta'ala mu'adada sinina wal hisab Allah ya yi haka saboda a samu lissafin shekaru a samu a san lissafi a san lokacin da ya kamata a yi azumi a san lokacin da ya kamata a yi aikin haji a san lokacin da kowane dai a san lokacin bazara lokacin damana lokacin kaka lokacin hunturu lokacin rani a can zuwa kawar zuwa والنجم والشجر والنجم taurari ko kuma tauraruwa wa shajaru da bidiyoyi ko kuma taurari da bidiyoyi yasjudani suna sujjada su ma suna ubangiji su sujjada a can zuwa alkamaru ya jirya ne bisa nawubi wata da rana rana da wata suna tafiya ne suna maye wa juna haka tafiya su take wannan iya bi wannan hanya wannan kuma zai bi wannan hanya ba za hana hanya da wata da kuma rana والنجم ما لا ساق له من النبات abin da ake ce masa najmu a cikin tsire-tsire abin da ba shi da kafa mana ba shi da tuce irin dai abin kamar ciyayi haka wata jaro abin da ke ce masa bijiya ita ce mana hosafin wanda yake da mana akwai rassa wanda yake da rassa irin irin su kara su ciyawa su aka ce masa najmu masu itatuwa masu rassa da jijiyoyi su ake ce musu a shajaru mara hausa ku yanzu da ni suna wa Allah sujada zakara zikrul malakutil a'la ko kuma zakara ubangiji ya ambaci al malakutil a'la al uluyyat wa sufliyat Allah ya ambaci abubuwan da suke sama da abubuwan da suke ƙasa sai a san mai bayani ya yi musu bayani cikakke ko a waje su kalimatin ma kalmomi kaɗan da masu ƙurani shi ƙur'ani zai kawo maka kalma kaɗan amma in ka fara fassara ka fara fassara to ka fassara iya saninka wani ma ya zo ya ɗora ya ta fassara sa duk dai ƙur'ani a sayar aliyu mafi yalin karamar lawan jahu da ce da zai samu lokaci zai fassara fatiha tafsirin fatiha da zai yi sai ya yi littattafan da za a yi ma'ana lodi ko kuma wanda za a yi kaya na rakumi arba'in fatiya kawai eh to kuma haka ne eh an yi tafsirai iri iri akwai wanda ya tafsirin qur'ani sifili mujalladi sai da ya sifili dubu ɗaya da ɗari hudu na tafsirin qur'ani to saboda haka shi ilimi wani abu ne wanda yake in mutum yana ɗan iliminsa ko ya yake to kar ya takaita ilimi a kansa. A ilimi dai kowa da irin ilimin sara dangana shi ga mai ilimin gaba daya. Wa fawqa kulli zai ilmin alimu. Duk mai ilimi akwai wanda yake sama da shi. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallama duk abubuwan da Allah ya bashi Allah bai ce masa ka roƙi Allah ya ƙara maka ba. Sai ilimi kawai. Wa qur rabbi zidni ilma. Allah ya ce ka dinga gaya ka dinga roƙon ubangiji ka ga ya ubangiji ƙara min ilimi. To ilimi kullum annabi ƙara roƙon Allah yake Allah ya ƙara masa shi saboda ba shi da iyaka amma duk abin da Allah ya ba shi ya riga ya shiga ba sai ya nemi ƙari ba na'am to shine Qur'ani yakan kawo kalmomi kaɗan yanzu irin waɗannan kalmomi da ya fara Ar-Rahman Allama Al-Qur'an Khalaqa insan Allama Al-Bayan to waɗannan irin ilimin da Allah ya zuba a cikin kace zaka warware su zaka fassara su to sai ka ƙara rayuwa kamar kana fasarawa kana warwarewa in dai Allah ya baka ilimi baka ƙara su ba Ar-Rahmanu ala al-Qur'ana ubangiji ya sanar da al-Qur'ani kalakal insana ya halitta dan adam azal malawul ala wal asfalu wannan jama'a ta sama ma'ana malakutul ala abin da yake daga sama ta farko zuwa sama ta bakwai yake ce masa malawul ala abin da yake ƙasa daga ƙasa nan da muke takawa kai ƙasa har ƙasa ta bakwai to shi ko shi ne ake ce masa alamul sufli wadancan ana ce masa alamul ulwi wayannan kuma ana ce masa alamul sufli wannan ƙasa da muke takawa mun san mudin da sauran halittu da yawa suke kanta to da za ka kure ta akwai wata ƙasa a ƙasanta ita kuma da za ta halittu ta ƙasan ma ita ma da za ta halittu waccan ma haka har ka kure har ƙasar ta ƙare gaba ɗaya. To in ta ƙare gaba ɗaya, to ƙarƙashinta ita ma Allah ya yi wata halitta take ɗauke da wannan ƙasar. Shi ne lahu ma fi samawati wa ma fil ardi wa ma bainahuma wa ma ta tassara. Ta tassara ne abin da yake ƙarƙashin ƙasa. Da Allah ya gama ƙasan ya zube su sai ya kawo ruwa ma'ana kafin ruwan sai kawo wata halitta mai kama da bujumi. suna ce maka fahamu wannan halittar ita take ɗauke da sammai kasai ta guda bakwai nan gaba ɗaya suna kan wannan bujumin shi kuma wannan bujumin yana ci kan wani kifi wannan yana take da yana tsaye akan wani kifi wannan kifin suna ce masa barbutu to wannan kifin shi kuma yana cikin wani ruwa wani koki ne Allah ya kimfida ya kawo wannan kifin kifi yana cikin yadda kifi yake gudana yake tafiya cikin ruwa haka wannan kifi yake cikin wannan kogin ma'ana girman kogin yadda kogi ya fi kowane kifi girma haka wancan kogi ya fi wancan kifi alhali kifin shi kuma wannan bujumin a kansa yake wannan bujumin kuma kasai guda bakwai nan gaba da ya kansa sannan wannan ruwan da Allah ya sa sai Allah ya sa iska karkashin ruwan wannan iskar ana ce mata rihul ahmar ko kibritul ahmad to ita ita kuma iskar ita sai dai kun Allah ne a karkashin to wannan da Allah ya haka ya sai gaba ɗaya guda bakwai din nan sai ya kewaye su da wani abu mai kama da maciji wasu ce shi ne kafin da aka karanta to wannan kamar majiji yake to ya kewaye kasai gaba ɗaya kusan shi yake ɗaure da su saboda halitta kuma tana kan kasan shi uzuba shi ko wannan majiji shi ne yake mana yana kewaye da wannan kasan ya ɗauki gindinsa ko wutsiyarsa ya zuba ya sa cikin bakinsa haka shi kuma Allah ya yi duk wata zai suke wa Allah duk halittun Allah ne suna wa Allah ibada dan adam in kace ba za ka bauta wa Allah bai da zuwa Allah duk waɗannan halittu gaba ɗaya bauta wa Allah suke dukkan su wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tahqura tasbihu ko bayyana wa Allah tasbih abin da yake ƙasa da abin da yake sama da abin da yake tsakanin su da ma abin da yake bayan su duk halittu ne na Allah suna wa Allah sujada bar mala'iku marasa iya ka wanda duba wanda ya san sai Allah wa ma ya'lamu junuda rabbika illa hu ba wanda ya san iya rundunar Allah na mala'iku sa sai shi Allah akwai mala'ika guda daya wanda Allah ya halitta wanda kullum zai ji ya lume a cikin wani kogi da Allah ya halitta in mala'ika ya fita zai karkada kansa ruwan da yake dan zuba din nan da kowane ɗigon ruwa za a nishi mala'ika wayannan mala'ikun su ne za su je su kewaye baitul mabur a wannan rana sai su tafi ba za su kara dawo ba har abada gobe kuma wasu za wannan yin wacce jagar jiran Allah da baraka da ala ubangiji da girmansa da buwayarsa lamma kalakal insana yayin da ya halitta dan adam wannan mahur bayani ya sanar da shi bayani sakar lahu shamsa wal qamara sai Allah ya hore wa dan adam rana da wata su suke tafiya akan mutane yajriyani suna da gudu fi falaki ma cikin falakin su dukkan su dinnan an yi su likin matin insani saboda sai da dan adam saboda dan adam in babu rana ba zai rayu ba in ko babu dare nan ma ba zai huta ba sai za Allah ya yi dare ya yi rana saboda dan adam ya rayu a rana kuma da dare ya huta wan najmu ashjaru la saqa lahu wa to tsire wa shajaru da bishiyoyi ashjaru allazi lahu saqu duka sujudani suna sujada ya qur'ani suna kaskantar da kai lima yuradu minhu ma saboda abin da Allah ya kira su da shi suna ta aikin su yanda Allah ya ajiye su a ita rana kullum in ta fadi akwai inda take zuwa ta yi sujada sai sujada da yawa Allah sujada sai ta sai ta dakata sai ta jira in ta jira lokacin fitar ta yayi sai Allah ya ce mala'ika ya gaya mata ta sake fita inda ta ta sake fita inda take fita kullum za ta dai sai ran da Allah yake so ya kawo aya ta karshe shine fitowar rana ta yamma in ta faɗi ta je ta yi sujjada sai a yi shiru ba za ta mata komai ba ta dakata dakata shiru to idan lokacin da ake so ta fito ta yamma yayi sai Allah ya ce mata ta sake fita ta inda ta ta faɗi sai ta fita ta yamma za ta fita na jaja jaja sai ta yi sama idan ba tsakiyar duniya ya ike ta ba za ta yi za ta ƙara ta inda take hudawa kin ba inda take hudawa inda zo tsakiyar rana tsakiyar tsakiyar duniya kenan sai ta fata in ta wata to fa shi kenan daga nan sai alamomi na tashin duniya ko sunne za su biyo baya sai Allah kuma ya sako abin da yake son sakowa duk wani musulmi a sako wata iska mai sanyi sai ta ɗauke kowane musulmi ya mutu ba abin da ya rage yanzu sai kafirai da munafikai da kenan to duk bala'in da zai faru na ƙarshen duniya su za su gani a kansu zai kare amma duk wanda yake da musulunci inda yana da imani ko ba zarra ne sai ya buɗa wannan lista saboda kar ya ga bala'in tashi duniya na'am wa sama'a rafa'aha rafa'a sama'a wanda ya daga sama rafa'aha ya daga ta zakarar mala'al ala ubangiji ya sake ambaton jama'a ta sama abin da yake sammai kenan aidan wa wada almizana Allah kuma ya ajiye ma'auni asbatal adla Allah ya tabbatar da adalci bai da kalkihi tsakanin halittarsa zakaran zikrul mizani fi hadhihi alayati ko ko kuma zakaran mizana ubangiji ya ambaci ma'auni a wannan ayoyi da muke karanta mukarraran ko kuma a ayoyin qur'ani ya maimaita maganar mizanu mizanu da waznu akwai waznu akwai mizanu suna nan da yawa Allah ya kawo ka qur'ani ya maimaita su amma dukan su wal ma'ani muktalifatu ma'anonin su daban-daban ne kowane ma'auni da abin da ake nufi wani ma'aunin na duniya ne wani kuma na kiyama ne to haka suke wada al'adula Allah ya ajiye adalci mana ya riga ya sanya adalci a halitta iya za ake tafiya a adalci adalcin Allah ne ya sa kowane mutum in gari ya waye akwai aikin da Allah ya bashi kuma ya yarda da aikin baya wa Allah tarayya ka wannan aiki idan gari ya waye irin sana'ar da Allah ya sa kake yi in gari ya waye sai ka tafi sana'ar ka har kana jin daɗin ta kana ka dawa da ita in an tambaye ka ina ka cewa ka ce ina gurin sana'a ta sana'ar nan ba mamaki wata ta wahala ce wata kuma lokacin yanzu zafin rana ake yi za ka samu wani aikinsa kira kira kuma sai an hada da wuta ga zafin rana ga zafin wuta amma yana tsakani kuma yana aikin sa da zaka rabu ni kuma zai ce maka yana gurin sana'a me yasa Allah ne ya tsora shi akai daɗin wannan aiki yake yi adalcin Allah ta wannan sana'o'i wani kuma ba shi da sana'a komai amma yana aiki aikin da yake yin gari waye kawai an ba shi waje ya fita daga gidansa gidansa ma AC ne sanyi yake ji ya shiga mota mota sama sanyi ce ya je gurin aikin ma yana fita mota ya shiga inda zai zauna ofisinsa nan ma kuma sanyin ne a nan zai wuni ba mamaki ma sai a yi kwana sha biyar a cikin na wata kwana sha biyar ɗin ko bairo bai ɗaga ba balle ya zana wani ba kan takarda sai an yi kwana ishirin da biyar ya fi kowa karɓar albashi mai tsoka talatinsa ya fi tsoka sannan kuma ya fi karɓa da wuri wani mai shan wahala yana ta yana shan wahala sai za a aika ya je can ya je can ya yi can ya yi wannan ya yi wannan ya yi wannan sai a yi wata biyu ba biya shi ba ba a isa ba ba biya wannan ba shi wannan mai ɗauka mai ɗauka da yawa kuma yake jin daɗin sa shi ake riga biya dole a biya shi ba za a jinkita masa ba saboda mai shi aka fi tsoro a kan wancan wata kuma shi ya fi shan wahala amma da yake duka aiki na Allah ne ya tsara musu shi wannan sai ya zo aikin nasa in ka tambaye ya ce maka yana gurin aiki masinjan sa shi ma in ka tambaye shi zai ce maka yana aiki wani wanda yake aikin wahala in ka tambaye shi ya ce maka yana aiki mai taron titi in ka tambaye shi ya ce maka yana gurin aiki duk kuwa aiki ne amma aikin ne daban daban amma da yake Allah adali ne kowa an ba shi aikinsa abinda ake jira a ciki kai da aka baka aiki mai sauki sai fura ka kawo maka na lahira. Ka je da kake jin daɗi nan, ka sha sanyi a gidanka, ka sha sanyi a motarka, ka sha sanyi a ofis ɗinka, dokar kai sai da sanyi ya tsaya maka a duniya. Matsala ne. In dai sanyin nan ya ƙare a duniya ka tafi lahira ka je ka shiga gumi, to gumi shan bato. Ana nuna maka tun da zai ka san daɗi, to ka tsaya ka nemi daɗin lahira. Wanda yake shan wahala, a cikin rana yake wuni yana shan wahala yana dako yana waye-waye shi kuma ana nuna masa wannan zafin da kake sha duk da zafinsa da wahalarsa wancan din da ake gaya maka ya fi muni ka yi ƙoƙari kar ka sha zafi a nan can maka je ka sha zafi ka yi ƙoƙari ka nemi sanyi a can din in ma zafin na kai tsaya a nan duniya da wannan shine adalcin Allah kenan oda mizana Allah ta dangau kar ku zalunci la ta juru kar ku zalunci bin mizana cikin ma'auni fi ma yuzanu bihi duk abin da ake aunawa to auna shi awo mai kyau in ce duk abin da ake aunawa ba wai sai awo na mudu ba a maganganun ka ana so ka auna su in za ka yi magana ka auna ka magana nan ba za ka jawo maka sako ba ba za ka fita kai daga musulunci ba ba za ka ja a zalunci wani ba an ce shaidan mutum uku ne kawai shaidan yake so bayan mutum uku ba wani shaidan da kowa su kaɗai ne shaidan yake bukata in ce ɗaya ya samu ɗayan su to ya yi aiki in kuma ya same su duka to ce ɗan aikinsa ya gama ya gama samun aikin da yake bukata sai ɗan yana yana bukatar babban jagora ko babban sarki ko shugaba misali ko gwamna ko shugaban ƙasa irin su ce ɗan yake bukata ma'ana wanda zai zo ya faɗi kalma ɗaya kalmar nan ta isa ta je ta yi ta yi ta aiki to shi ɗan in ya samu irin wannan in ya je ya furta kalmar to wannan kalmar ta ita za a yi ta aiki to shi ɗan yana bukatar irin wannan ya samu wannan mutumin ya furta kalmar da za ka rikita ƙasar gaba ɗaya saboda ya kai to shi ɗan yana son irinsa sannan shi ɗan yana bukatar babban malami jagora wanda ana koyi da shi duk abin da ya faɗa wa ya gaya maka a wajen wakaji wajen wane a wane ya babban malami ne to ana son malamin da ya furta wani abu wanda zai rikita mutane ko ya rikita duniya ko ya rikita zaman lafiya kuma zai iya zai iya faɗin kalma ɗaya ta je ta rikita zaman lafiya to shaidan yana buƙatar wannan malami sannan shaidan yana buƙatar mutum mai kudin gaske mai dukiya wanda shi kuma zai sace aiki da kankani mutum ne ya riga ya bunƙasa ko ta ina yana da kuɗi yana dukiya da isashiya yawancin mutane masu jujjuya abubuwa a ƙarƙashin dukiyarsa suke idan misali wannan mutumi abu ana sai da shi naira ɗari sai shi ya ƙara masa yanzu abu kaza abin da ake sayarwa naira ɗari nan na mai da shi ɗari da ɗaya to in ba sa kai ba kafin ya je hannun hannun talaka sai ya koma ɗari biyu saboda kowa ya samu dama ai daga can farkon ko kuma daga kamfanin ai an ƙara to cewa an ƙara an ƙara ina shi kenan kowa sai ta fa'i da shi duk abin da ya ƙara ba za a gara sa wani wancan ake gani ai wani ne ya ƙara da irin wayannan su ne waɗanda shaidan yake bukata da in shaidan ya same su zai samu aikin zai tafi in ya rasa su kuma to ba ruwansa da sauran mutane don abin kawai don shi ya zo ya rikida maka gidan ka kawai ya rikida gidan ai za ka tafi ma ka kawar ka je ka gina wani gidan duk shi yana ganin ba abin da ya yi a abin da zai yi da ya rikida mutane mutumin da zai rikida mutane wanda zai dabula al'umma ko ya sa al'umma cikin wahala ko ya sa al'umma cikin hargizi ko ya sa mutane a cikin tashin hankali da kasakazin juna bukata shi kan kenan Allah ya kiyaye mutane amin wa'imul wasa bil qisti ku daidaita ma'auni ko kuma aiki ko wani aiki ku daidaita shi bil qisti ku sa adalci a ciki komai ayi adalci wala taqsiru al mizan kar ku tabar da ma'aunin ku kubata shi la tanqusul mawzuna kar ku rage ma'auni al mizan al awwal ma'aunin farko al adlu adalci a ce nufi wal mizan al thani ma'auni na biyu al'adatu allati yuzanu biha nan kuma abin da ake auna adalcin da shi yawa shi wancan adalci ne adalci wancan na farko ma'ana an baka jagoranci to kai adalci wa mutane kai adalci duk wanda yake bayan ka adalci na biyu da me kake aka baka jagoranci akwai akwai abin da aka yasa aka ba jagoranci wani yana da ilimi sai aka ba shi ko minista ko shugaba na bangaren ilimi to shi a wannan bangaren ilimin ake bukata ya adalci wani kuma bangaren kuɗi ne wani bangaren zirga-zirga ne wani bangaren kula da lafiyar mutane ne to kowa dai ya yi adalci a inda aka sa wa azimul wazna al'amara wa rakasar mizan la takutu mawduna idan mutum adalci bi sai aini daidaita adalci yana tabbata ne da abubuwa guda biyu بالقرآن الذي بين الحلال والحرام تفرق إن كان مسلمين duk abin da za ka yi ka auna shi da alƙur'ani menene ƙur'ani ya halatta maka game da abin da kake yi menene ƙur'ani ya haramta abin da ƙur'ani ya halatta ka san halal ne a wajen ka ka san yadda za ka rafi da shi abin da ƙur'ani ya haramta ka guje shi a wajen ka na musulmi wa bil mizani allazi huwa alatun yumkinu biha iqamatu al-adl wal qisti akwai ma'auni wanda ko ba musulmi bane shi kuma ya kai adalci zai gane adalci a kai. Eh idan aka yi masa adalci, to ya tabbata adalci a kai. Abin abin da ya shafi ƙasa ne, ƙasa ko ba mutum ɗaya bane a ciki, ba kuma addini ɗaya bane. To sai kai wa wannan addinin adalci kai wannan addinin adalci ni ne shi kenan kai adalci wal insanu shi dan adam la ghinan lahu anil qur'ani ba shi da wadata yake ba ruwansa da qur'ani bai isa ba ko ba musulmi bane qur'ani yana amfanan sa li alama al halal wal haram saboda yasan halal da haram idan yace shi ba ya san qur'ani to zai dinga gauraya halal da haram din har ya har ya bata kansa walakin lahu anil wazni sannan kuma ma'auni na rayuwarsa bai isa ya wadata yace shi ba ruwansa da rayuwarsa duk da take da gaya idan sani ba a ai dai da rayuwa ke لأن كل كل إنسان يتعامل مع الآخرين kowane mutum a duniya da ka gani yana aiki tare da wani baya tafiya shi kadai ba wanda zai rayu shi kadai ya gama rayuwarsa shi kadai bai fara da wani bai aiki da wani ba bai tarayya da wani ba ba zai yi ba kowa sai ya haɗu da wani ne in ko za ka haɗu da wani to a sai akwai ma'auni sai ka auna wala yarda ahadun bil gamni ba mutumin da yake yarda a zalunce shi wala gamnu yujibul adawata wal baghda fi ma bainan nas idan mutum ya zama azalumi haƙin wannan kashi haƙin wancan kashi haƙin wancan kashin ne to dole zai wajabta gaba da kiyayya tsakanin mutane idan dai babu adalci kuma akwai zamba to kaga ba za a samu soyayya tsakanin mutane ba ولولا القسط والوزن بالقسط لوقع تغابن يوجب عداوة وبغضاء وسرورا لا نهاية لها ba don adalci ba da ma'auni na adalci ba don wajen nan ba a da an samu wato cutar juna wanda za ta wajabta iyayya da gaba da tarrukan marasa iyaka inda kaga an samu rashin kwanciyar hankali to ba wa mafi babu adalci ne a wajen amma inda adalci za a zauna lafiya eh in babu adalci ba za a zauna lafiya ba wancan an taba shi an an shuje shi ko ba fitar masa ba dai masa haƙinsa ba wancan ma haka wancan ma haka wani ya ba wani ba zai haƙura ba wanda bai haƙura ba iya tashi kaga da ima ta tashi to amma in dai ana adalci ke zaman Allah sallallahu alaihi wasallama da ya zo shi adalci ya tsaya da ya tsaye da adalci sai kafiran ma suka dawo suka yadda da hukuncin musulunci suka ce sun yadda musulunci ya jagorance su saboda mai saboda adalcin musulunci babil qur'ani wal mizani hasala salahu lil jami'i saboda da qur'ani da ma'auni na adalci ake samun kyautatuwa tsakanin al'umma wal qist zai huwa al adlu abin da ke jawa qist adalci kenan ata kusa ki saka wato ni kin daga yika rabon ka ka dauka rabon wani kuma ka bashi aza huwa al shi na adalci naka naka ne na wani kuma ka san na wani ne to ka bawa wani kayan sa an zauna lafiya inna la yuhibbul muqtadin ban yana san mutane masu adalci wal arda wada'aha wada al arda ubangiji ya tabbatar da kasa ya ajiye ta wada al arda ambataha lil anami saboda halitta su rayu a kanta lil khalqi saboda mutane halitta al insi wal jinni mutane da aljanu wa gairihim da wani su duka Allah ya yi kasan nan saboda su rayu a kai siya fakiyatun akwai kayan marmari a cikin kasa abubuwan marmari da ake ci ko a sha a ji daɗi Allah ya yi su a kasa kasa ce ma take zirar da su duk abin da ake ji wanda ake marmari da shi ai ba daga sama yake saukowa ba a tsirar da shi ƙasa da take tsirar da shi ko a shuka shi ya tsira ko kuma ya tsira ga kansa to anan kuma ake samun a shi a ji dadin sa wan naflu akwai da binai zatul akmami ma abota daya alfa wasiu wa kathiratun ala wajhi al-ardi a ciki akwai kayan marmari daban-daban suna nan da yawa a doron ƙasa wa min hawa huwa azuha wanda ya fi girma shi ne annaklo dibinai saboda shi dibino inda ruwa yake zama dibino yana yi inda babu ruwa dibino yana yi inda yake da sahara da yawa dibino yana yi inda yake da damuna da yawa dibino yana yi ko ina dibino yana yi saboda haka zai zama kamar shi ne shugaban itatuwa annaklo za ta akwami ma abota wato wannan bawon na bayan dibino bayan bishiyar dibino au iyatun au iyatun wannan inda au iyatun aliha ya'yan dibino akwai inda suke shiga ai wannan konsum to dina ke ce masa asma wal habbu akwai kwaya da Allah ya kawo a duniya saboda a rayu a ci ta rayu kan hindati kamar alkama wa sha'ir da sha'ir da sauran abincin da ake ci su shinkafa masara dawa gero maiwa har ka koma kuma abubuwa da suke karkashin ƙasa irin su dankali irin su gasunan da yawa su doya masu fasa ƙasa duka Allah ya kawo saboda ɗan adam da halittu su rayu zul'asri akwai ƙwayoyi zul'asri masu bayan ƙwayar ƙwayar tana cikin konso mana tana cikin zangarniya kamar irin su gero da sauransu wasu kuma kwaya ke kawai in ka zo za ka tsinki kwayar kawai sai ka cire irin mangoro kenan shi ba ruwanka da wani sai ka cire wani kwanto ko sai ka je ka cire ƙaiƙayi ka je ka shaƙa shi ka ce ƙaiƙayi ya fita sannan ka yi amfani da shi warrai hannu akwai kuma kayan wato turare mai ƙamshi da Allah ya kawo ya zuba a duniya suna nan kala kala su ma idan ba shi dan adam farkon rayuwarsa abin da yake nema abin da zai rike masa ransa wanda zai hana shi jin yunwa idan ya koci daga wannan sai ya dawo yana buƙatar abin da zai gina masa jikinsa duk abincin da yake so mai gina jiki ne nama kayan marmari to masu gina jiki wanda ya koci ne yake neman su wanda yake da yunwa aki ya samu yadda zai koci kawai sai idan mutum ya samu wannan din ya koci ya ce yana son kayan marmari ya samu ya ci idan ya ji ya ci ya ƙoshi jiki ya ginu jiki ya yi kyau abin da yake bukata waye abokin zamansa shi ne ya samu iyali ya samu matarsa ko matan da zai zauna da su sai dai ya samu wannan to bayan ya samu waɗanda zai zauna da su to daga nan kuma sai ya nemi abin da zai fitar da jikinsa kar ya yi kama da na wani tunda shi yana da shi wani bayi da shi baya so a ce masa yana kama da talakawa saboda kai zai sutura zai sutura da fatai kama da talaka ba saboda in yaje ya shiga mutane kar a ce wani talaka ne a gane fa ya fi wani dan adam kenan duk kuma wannan rai ne yake raya kuma wannan idan mutum ya samu wannan suturar to so yake bayan suturar idan akwai mutane taro ake yi mutane suna da yawa in ka fita da sutura ka mai kyau sai wani yana da irinta ba kai kare kake da kuɗi ba shi ma ya samu sutura mai kyau sai yanzu gasar da za a yi ka fi shi ƙarfin turare wannan yana da riga irin taka za su yi rigar ka dubu ɗari biyu misali ka sa shi ma yana da tasa a dubu ɗari biyu to yanzu gasar da kuke yi turaren ka nawa ka saye shi shi ko turaren ka nawa ya saya kana so ka fesa turaren dubu hamsin ko dubu ɗari shi ma yana so ya fesa irinsa rana ake ta gasa to duka kuma duk wannan gaba ɗayansa idan aka tattara shi Allah ya tsira jin daɗin rayuwar duniya ne duk wannan suturar da wannan jin daɗi da wannan turaren da wannan kamshin bari ya mutu ka gani in za a ɗauki riguna a sashi a rigar da ya sa ma wai ta yi masa tsada a cire rigar da ya sa ya mutu wacce take jikinsa wai ta yi tsada wanda bai kamata a kashi da ita ba a cire ta a je a nemo alawoyo irin na talaka a nemo yadi fari wanda kowa kudinsa ɗaya ne mai kudi da talakan duk kudi ɗaya ke sayan wannan yadi a sai wace a zuwa a naɗe shi a ciki wannan abubuwan da ya tara ya basu a nan ya tafi ya zo ne ubangiji sa zai tafi ya sa Allah ya ce bari nuna muku lahira in aka je aikin maka za a fita mina kowa ya sa irin kaya iri daya idan mutanen ku da kuka je da su idan da kana gane mutum da sutura to sutura ta zama daya yanzu dole gane mutum sai da fiska to fiska kuma in ya yi nisa da kai ba za ka iya gane fiska ba to dole sai sai wasu alamu inda zaka sake ka samu ka gaya dan uwanka saboda me gaba da yan hadran zama kala daya Allah ya nuna muku to yanda kuka ga na mai da ku kala daya to haka za ku zo ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallama sai in za a yi tashi kiyama kowa haka yanda ya zo duniya haka zai tashi ba wanda zai tashi da riga na na ya ce ya rasulullahi maza da mata ya ce kwarai kuwa ya ce da za a yi maza da mata suna su tashi waje daya kuma ba mai riga a cikin su ya ce ba ki sani ba aisha ai matsalar da take shan damantar da kowa shi namiji ne ko mace ne in kaga ana tuna wani namiji ne wani mace ne ai a samun dama ne in wahala sai wahala wa yake tuna ma shi shi ma bai san wuri iri ne ba shi balle islamin wani kuma kala kaza ne farhamu suna fi warrai hannu kudu hazi wajen nan alwarikul masmum shine ganyen da ake shaƙa ya ba da ƙamshi kullu hazi wajen nan duka wajen nan ni amu min Allah tabaraka ta'ala ni mu min daga Allah to da Allah ya lissa ma mana ni'imomin sa da yawa sai yace fa bi ayyi ala rabbikuma tazwani to kazibani kuke karyatawa bi ayyi fa to kazibani fa to kazibani ko mutane da anjaru to aka hada aka ce kazibani din wato jinsi biyu mutane da anjaru shin bi ayyi ala rabbikuma wace ce a cikin ni'imomin ubangijin ku nan ni amira bi kuma ayyuhan insu wal jinnu ko mutane da aljaru to kan zuba ni wace wanne ne kuke karyatawa akwai ni'imar da ya kamata mu dace zai karyata ta Allah a bai kamata ya kamata dukkan dan adam ya bi Allah duk Allah ya masa duk abin da yake bukata a rayuwarsa ya kamata aljanima ya bi Allah azin ni'am waɗannan ni'imomi kullu ha sabitatan dukkan tabbatattu ne mawjudatun kuma samammu ne hisan gashi ana ganin su kai ba ka faɗi ba ni ha ya za ku fare ta waɗannan nimomi da Allah ya lissafa ayyuka da yanzu wajen ko mutane da aljanu zukirar ihda wa talatina marratan fi hadhihi surati a wannan sura an ambaci wannan irin wannan aya wa bi ayyi ala rabbikuma tukadziban an ambace ta sau 31 ai kurrirat talatina marratan an ambace ta sau 30 banda wannan wanda muka ambata yanzu ba da zikirin awwali bayan an ambace da na farkon na kara tunanin a kai. Fara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suratul Rahmani. Manzo ya karanta wannan sura da muke ciki. Ataka ta mahariya har ya kare sai karanta daga baya. Sun makala sai yace mali arafu sukutan. Ya naka kun naga kun yi shiru. Lal jinnu kanu ahsana minkum radda. Ma quriyat alaihim hadhihi al-ayatu min marratin min marratin فبعيانا ربكما تكذبان إلا قالوا لا بشيء مني أنت رب ربنا نكذب ولك الحمد Sai ya ku mutane na karanta muku sura gaba ɗayanta sau talatin da ɗaya ana maimaita muku duk mai kuke ƙaryata ni ma mai ubangiji kuma kuna shiru. Yace aljanu su in suna sauraro duk lokacin da aka karanta wannan aya su kuma sai sun mai da amsa. Sai su ce ya ubangijinmu ba mu ƙayyata kowace wa a cikin nemomin kaya Ubangijin mu. Babu neman da muke karetawa. To aljanu suna ba da amsa ko mutane kuna shiru. Za ki da idan aka shafa biyayya ala ina bi kuma ka fasima ne na kulu sai aljanu su je la bi shay'in min ya bi karabta na nuka sibu wa la alhamdu ko ko mutane abin da ya kamata kenan mu je mu je ya Ubangiji ba ma kare da ni'imar ka ko guda ɗaya. كررها ثلاثين مرة يا من مثلا ثلاثين أي ذكر مشيدا إحدى وثلاثين مرة ثلاثين لا لإلة أو لغير إلة wani wajen ana ambaton da saboda ayi an yi gargadi ne wani wajen ko babu gargadi ba kuma haka ake mai mai tata in gulta in gulna li illatin idan muka ce saboda wani dalili ne kamar fa kai fa kana naziri Allah ya ce ya ko ga gargadi na sai dai ya kawo magana aya ta gargadi sai ya maimaita wannan wannan aya. Tukurira talata marratin an maimaita fakai fakana naziri a cikin surar da muka wuce sau uku. Ba su kiran arba marratin fi suratin kamari an ambace ta a cikin suratin kamari wanda muka wuce sau hudu. Wal asharatu bil ashri amsalha a halin kai kyakkyawan aiki ana baka goma. Fa ja'ar hadhihi talatina sai aka kawo wannan kuma tun da aya ce ta rahama da rahamanu ta fara za ka maimaita mana ni'imomin Ubangijinmu a faɗe su a faɗi mabiyayya a la'ira duk ma ta zuba sai da aka fara sau talatin. Wa min al-mufassiri na man yaqulu akwai a cikin masu tafsiri akwai wanda yake da faqatun nirani sabatun. A ma'ana matsayi ko kuma rijiyoyi na wuta a lahira guda bakwai ne. Wadda rajatun jinani samaniyatun. aljanna kuma tana da hawa-hawa guda takwas. wal jinnu wal ins wal insu wal jinnu kitmani mutane da da kuma kashin su biyu ne bi itibari nasibi kulli nasibi kulli min huwa fil jinani wan nirani in ka kalli kowa wanda suke cikin aljanna zaka je kashi daya wanda suke cikin wuta zaka je kashi daya ka za samu kashi biyu takun ida wa thalathina marratan sai su zama 31 kenan wa hadha tafsirun da'ifun jiddan amma wannan tafsirin mai rauni ne mai rauni ne abinda ake nufi ubangiji ya ya gaya mana azabarsa ya maimaita ya ya gargaɗi na ya kuwa karɓi gargaɗi na ya maimaita sau da ya shiga wajen rama ya ce to ina suna muku ni'imomi na sai da ya faɗe shi sau talatin saboda a nuna maka idan kai aiki ɗaya za a baka goma in kai ɗaya za a baka goma in ce ya yi maka gargaɗi sau uku sannan kuma ya baka ni'ima sau talatin to ya kamata sai ka bi ni'imar sai ka kiyaye waccan gargaɗi
خلق الإنسان من صلصال كالفخير وخلق الجن من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان خلق الإنسان Ubangiji Ubangiji ya halitti annabi Adam shi ne farkon mutum Adam annabi Adam Allah ya halicce shi min salsalin daga yumbu ma'ana a ɗauki ƙasa a haɗa ta da ruwa a kwaɓa shi na gijewa sansalo in ta buce shi na gijewa sansalo shinin yabisin yumɓu bucacce ma'ana ƙasa busacciya yusmau lahu salsalatun ai sautun in ka buga ka ƙwanƙwasa idan misali idan ka ka gina ƙasa irin mutanen da suke tukanen ƙasa ɗin nan idan ka yi wannan tukunya ƙasa in ka kawo ka ajiye ta bayan ta buce in ka buga za ka yi ji tana tana amsa tana ba da kara to irin wannan ma'ana ka sani annabi adam uban naka an yi shi yadda masu wannan tukunyar ƙasa suke kera tukunyar ƙasa haka aka kera shi ma da ƙasa busassiya izanu kira idan aka buga ta za ka ji wannan sauti kalmar kari ta zama kamar kasko وهو ما دبك من الدين إن يمكن دعك دفع إن أكتما تكفه وخلق الجنة وأن دم أدم أن هل سفر قصة دا يمكن معنى دكتا وخلق الجنة وبنج يا هل سيا الجنة كما أبا الجن وبنج الجنة جن إبليس وهو إبليس يقوى إبليس دا دنجي صدوك أن هل سيسو من مارج من نار daga mai ruri ita ce wuta huwa lahabuha alkhalis min ad-dukhan ruwa in tana in tana zabarbaka mana in ta taruru babu hayaki a cikin ta idan ka je mata mariji ta fade da junanta in ka ga wuta kawai zaka gani to da ita kai da yan da jama'a inna la tabaraka wa ta'ala khalaqa adam ubangiji ya halitta annabi adam awal bashar ubangiji ubangiji min dinin daga yumbu wasu fadin bi awqafin fil qur'ani wannan yunkun asibaita shi da sifofi daban-daban a cikin Qur'ani akwai min dinin lazimin a wata su aya akwai masnunin hama'in masnunin akwai salkalin kalfakhari kamar nan awwalan kana ajinan farko an kwaba ta ne kwababbiya tana nan bata bushe ba yulsaku bil yadaini in ka sa hannunka ma zai iya ko kuma yulsaku bil yadaini in ka kwaba ta in ka sa hannu ka hanka sai iya mannuwa a cikinta idan ka ce mata wato ajinu wa ba da zalika bayan wannan Allah ya busar da ita kana masnunan sai ta zama ta bushe da ta bushe wa ba da zalika fara dinan ya bisa ala hayatul fakhari ta bushe amma cikin akwai din shine masnun wannan ko busattiya ce ciki da waje idan aka ce mata fakkaro idan aka ce mata wato dinan yabitan busasshen yunko wanda yake kama da kasko alfakkaru illul ma'i shi wannan fakkaru da ake cewa ma'ana wannan kaskon tukunya ce amma ruwa ake zubawa a ciki ثم فقارا أم بجد فقارو والفقارو سينغة مباركة من الفقر واتو أبو لي ونداك تاقما دشي لأن إينا دومي ينبو كوكما قصا الذي كان يقله الماء قصد دروا يكي بقى تكون يوشي إذا صار بحالة يحمل الماء إذا تلوكوني حالة ذات هي دوك الروان تعجي شي ولا ترى الروان قبايا تنجوا كأنه صار يرتكب على جنسه to wannan ƙasa sai ta yi tana kama kan jinsinta to ni ƙasa tana ɓata ruwa in ka zuba ruwa a kan ƙasa ka bari ya kwana in gari ya waye za ka samu ruwa ya canja in dai ƙasa ce haka yadda take noma ɗinta in ka ɗauki ruwa ka zuba a kanta ka bar ruwan gobe in ka zuba ka samu ruwa ya canja ko ya canja kala ya koma irin kalar ƙasar ko ya canja ƙamfinsa ya koma irin warin ƙasar sai dai ta canja ko kuma ɗanɗansa ya koma irin ɗanɗanon ƙasa amma idan ƙasa ta bushe ta zama kamar kasko in ka zuba ruwa a ciki komin daɗewarsa yadda yake haka yake da da ba su da firish ma da shi suke sanya ruwa sun sa ruwa a cikin wannan randa ko kuma ɗaya randa ake ce mata ko wata ta kana hari in ka sa ruwa a cikin ruwa zai sanyi in ka zo ka ɗiba za ka sha ka ji daɗi to shi ne duka tura ala jinsi wa adamu kulika min dini da annabi adam an halice shi da wannan yumbu haka za sara sara kalfakai saboda ka annabi adam wato kamar misali annabi adam yana cewa to gashi an yi ne da kasar da take bata ruwa amma ni gashi ban bata ruwan ba ma'ana Allah ya yi shi da nau'in da in aka sa abu zai juye ya canja amma annabi adam bai canja wajen bautawa Allah ba annabta sakara nan komai din sai yana bai canja ba yadda Allah yake son zaka yake 40 sanatan lazimat akai masa shekara 40 yana wannan yumbu wanda yake mai jinsin 40 sanatan masnunan aka kara masa shekara 40 yana yumbun da wajensa butacce cikin sa kuma da wato da jinsi 40 sanatan kiran yabisa shekara 40 na karshe shi kuma aka mai da shi bushashe sun wanda suka fi yin ruhu sannan aka busa masa rai barakan dawo min kalbi adama Allah ya gama halittar annabi adam ba da mai wai shirin na sarata shekara ɗari da shirin Allah ya yana shirya annabi adam kuma an san fa da kun fa ya kuma yi amma haka haka inna masara isa inda Allah ya kama sari adama خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون abin da yasa Allah yana sai nuna maka komai an fi son kayi shi a hankali a hankali a hankali haka kai ba wai karkace rana ɗaya sai ka yi abu ka gama ba zai yi ba yaro in ya tashi mutane ne sun daɗe ba su samu haihuwa ba sai Allah ya ba su ɗa dan da ya tashi yana tasawa a hankali sai aka yaye shi sai suka ce to yaron nan fa suna so ya girma da wuri sai suka ɗauki abincin da uban zai ci ko uwan za ta yi sai suka tura wa yaro ya ci yaron zai rayu mutuwa zai yi to bacci ya kasa a hankali hankali zai kai lokacin da zai ci wannan ciki ko ba abin da zai masa za ka kai annabi adam a hankali hankali salasa arba'in natin an yi wata shekara arba'in arba'in sau uku wani haza ja'ar tilkatu auradihi arba'in lailatan nufata yasa halittar dan adam kuma sai aka yi shi idan aka iga ruwan maniyi a cikin mace Allah ya kuma ya kaddara za a yi da a ciki da wannan ruwan za a bashi yana ɗigon maniyin har kwana arba'in. Arba'in na lairatan alaƙatan za a sake mai da shi ya zama wato kaman guda, gudan jini, shi ma ya kwana arba'in. Arba'in na lairatan murgatan za a mai da shi tsoka, shi ma ya kwana arba'in. Kuma da suka fi yin ruhu, shi ya kwana ɗari da shirin wata hudu, to yaro ya yi rai. yasa daga wata hudu za ga yaro yana motsi a cikin wata ya yana da rai an sa masa rai tilkal arba'una salasa marratin arba'in arba'in da aka yi sau hudu dinnan arba'atu ashuri shine wata hudu wa hiya al-illatu fi anna al-mar'ata idza tuwfiya zawjuha shadatu arba'ata ashuri wa ashran yasa aka ce mace idan mijinta ya rasu sai kwana sai wata hudu da kwana goma in ta yi wata hudu tana tana idda ma'ana tana ta kaba to in akwai ɗa kafin wata hudun nan ɗai ya yi rai za a ga yana mutu shi kenan an huta tana da rai in babu da ko ba abin da ya motsa cikin cikin ta har aka samu kwana 120 nan mana wata hudu to ta ƙara kwana goma shikenan ta gama ta gaba al'ajru zai da ihtiyaran an ƙara kwana goma saboda a tabbatar da kwana goma su cika su zama tabbacin cewa ba abin da yake cikin cikin ta amma har ba ta turin amma wata hudu idan madadin hamli idan da suka mai ciki ta kai wata hudu wata wata wata hudu daidai labuda ya ta harkar dalilin lalle dan inda yana raye zai motsa hayyan lalle yana da rai kenan wai ta haqqaqul hamlu to nan ne sai a tabbatar da akwai ciki bai ta haqqaqul hamlu kenan wa illa idan aka samu fa wata hudu ya cika ba abin da ya motsa cikin cikin ta arafna annar rahima bari'a mun tabbata cikin da ba komai mahaifarta ba abin da yake ciki shike nan arba'una lailatan bin nisbati laina arba'una sanatan bin nisbati ila adam mu an ba mu kwana arba'in arba'in sau uku annabi adam kuma ba shekara arba'in arba'in sau uku shi ne kuma ba bi ayi ala ila bi kuma tukazibani jin mutane da aljanu wace nima cikin neman ubangiji ku za ku karyata ba ku karyata ba ya ubangiji ku gaskata
alhamdulillah alhamdulillah alhamdulillah tambayar mu ta farko mai tambayar yana cewa ya shehu mutum ne direba ya yi hatsari mutane da yawa suka mutu yana yin azumin kafara ya kusa gamawa da ya sake yin wani hatsarin nan ma aka mutu kuma ga ramadan ya zo ya zai eto wancan dai wanda ya fara in bai in ya kare kafin ramadan ne shigo ya kare shi kenan amma in ramadan ne ya yanke shi to yana gama ramadan din ta ranar sallah ba a azumi ya bar ranar sallah amma washe garin sallah sai ya tsora wancan azumin sa na kafara sai ya shiga sashi ba za shi kafara ta kare ba saboda azumi ne azumi na farilla ne farilla in ya zo ya same ka kana wani aiki to ajiye wancan aikin za ka yi amma ba wai ya karye ba yana nan idan aka yi sallah mana ranar sallah ba zai azumi ba saboda ba azumi ranar sallah amma ranar sallah ya ce da yafa ana yawa bayin sa kamar inda ya waye rana ta biyu sallah kawai ya tashi da azumi sai ya dora wancan kafara ta sa idan ya gama wannan kwana sittin ne na farko kenan da yanzu ma ya sake accident kuma gashi mutane sun mutu da su ma kuma zai mutu kafara sai ya bari lokacin da ya samu dama kuma ya sake yin wannan kafara ta kwana sittin ne komi yawan su dai kafara ɗaya ke yi haƙƙi ne na Allah ba na mutanen Na'am, na'am, akwai wata tambaya mai alaka da wannan. Shi ko mai tambayar yana cewa ya ce ku direba ne ya yi hatsari ba tare da laifinsa ba, haka kuma mutu, amma shi bai mutu ba. Shin akwai kafara a kansa?
Eh zai kafara, Na'am, zai kafara saboda waɗannan mutanen da suka mutu haƙƙin Allah ne ma na ya kashe wa Allah bayan sa ko da yake ba gamnanci ba ne, eh kuskure ne. Amma da haka Allah yana so ya yi masa kafara ya yi azumin kwana sittin shi kenan ko su nawa ne dai wannan azumin kwana sittin ya isa ya wadatar.
na'am. Sai tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu shin Sittu shawar kam, manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yi su ne?
Eh manzo Allah ya faɗi falalar su.
Hmm, eh ko bai yi su ba ya faɗi falalar hmm, ka san dama shi sunna abu uku ne na'am, eh abinda annabi yayi da abinda ya faɗa abinda ya faɗa da abinda ya aikata da abinda aka aikata ga wata bai magana ba hmm, to ko bai yi su ba ya dai faɗi falalar hmm, ya ce mutu ya azurce su daidai yake da ya azurci wata goma sha ɗaya kaga in ya hada da ramadana kenan ya azurci shekara gaba ɗaya to suna da falala in mutum zai iya eh, a hadis- a hadisi kenan a sunna hmm, wanda zai iya zai iya yin su hmm, amma masu fiƙo imam malik ya ce to in za a yi su kar a mai da su wasu ayi tabbatattu ma'ana misali idan aka gama azumi sai ka ce ai gobe dole sai mu tashi da fita shawwal a to ka sa musu lokaci ke a a cikin watan kafin ya kare ake bukata kai hmm, ba lalle ne sai ka yi su da ka yi sallah kawai ka ɗora su ba hmm.
idan ka mai da su haka abinda suka kalla su kuma suka ce idan ka mai da su haka wanda bai sani ba sai ya dauka in ba a sa su ma ramadan din bai shiga ba Na'am.
alhali kuma in dai aka yi sallar ramadan ya kare Hmm, yanzu duk azumin da za a yi sunansa ta tsawo'i na fila ne hmm, ba farilla ba ne na farilla ya kare hmm.
saboda kar a mai da na na nafila ya koma na farilla da ce za ba a so ajiye musu lokaci a ce sai rana kaza da kaza ya zama dole sai shi da ce za ba a son wannan an fi son kawai in dai in kana son ka yi su ko ba da ka jera su ba in kana so za ka iya jera su in ka za ka iya in kana so kuma za ka yi rarraba su in ka yau ba ka huta shi ka yi haka ɗaya ta ka yi
na ya tambayar mu ta gaba mai tambayar yana cewa ya shehu shin mai siyarwa kan saboda shayarwa ko kafara zai iya dafawa yara abincin kamar almajirai ya ba su zai iya ai ciyarwa aka ce mutum kan ciyar da shi in ka ba shi ɗanyen abincin masa ya ji ya dafa sannan ya ce in ka dafa masa ka san kuma ma'aunin da ka dafa shi ya kai wanda ake bukata shikenan in ka ba shi ya ci an gama eh, ka ciyar na na sai tambayar mu ta karshe mai tambayar yana cewa ya shehu mahaifinmu ne ya rasu ana bin shi baki ya rubuta sunayen waɗanda suke bin sa mun biya wasu saura kuma ba mu samu ba mu samu inda suke ba ya za mu yi a su jira su ai za su bayyana na insha Allah komin dadewa tunda a rubuce suke kuma sun san su mm, sai suka bibiya a hankali za su gane su mm, in dai akwai abin da za a biya su da shi kara fashe cikin gado mm, tunda ba shi ne mm, ko da za su raba gadon su sai su raba gadon su su bar wa- haƙƙin waɗannan mm, duk ran da suka bayyana za a ba su kayan mm, su in ma wasu daga cikin su sun rasu su ma mm, to sai a ba wa magadan mm, su ya zama dai an biya masa bashi mm, duk wanda ake bi bashi ba a so ya rasu kuma ana bin sa bashi ya zama ba biya bashi mm. na a ƙarshe akwai masu buƙatar addu'o'i akwai wanda ya aiko ko ta aiko yana cewa yana so a taimaka masa da addu'a yana da yaronsa ko yaronta wanda halayensa din sai a hankali yana shaye-shaye ana so a taimaka masa da addu'a Allah ya raba shi da shi amin duk amin ma wanda yake da hali mara kyau mara daɗi a cikin musulunci Allah ya gyara mana su. Allah ya sa yara da manyan da kowa dai shi da mutum musulmi ne Allah ya mai da shi kan halaye na musulunci amin Eh, Allah ya sa duka musulmi su zama halin su mai kyau dama shi musulunci hali mai kyau shine musulunci Mm.
Da idan mutum ya shiga wani hali wanda ba mai kyau ba to kaddara ta hau kansa kenan addu'a ya kamata a dinga yi masa Mm.
su ma iyayen su gaba da yi wa ƴaƴan addu'a duk wanda yake wa ƴaƴansa da iyalansa addu'a Allah ba zai bata su ba Mm.
ba za su lalace ba Mm.
ko da yaro ya- ya fara kangarewa ko ya shiga wasu hanyoyi in ko iyaye kun duk kuka da addu'a wallahi Allah zai dawo da yaro Mm.
eh zai daina Mm.
duk yanda ya lalace in dai ana addu'a zai bari Mm.
ki saboda ka addu'a a rike ta Mm.
Eh, idan mutum ya sallar farilla abinda zai iya karantawa ya karanta na Qur'ani ko Fatiha ko ya hada fatiyar da salatin annabi sallallahu alaihi wasallam ko kafa nawa ya samu yayi wa iyaransa da zuri'arsa addu'a yace duk inda suke Allah ya daidaita su Allah ya shirye su Mm.
in akwai ɓata gari a cikin su ko kuma wanda ya bace ya lalace in dai matukar uban yana addu'a ko tana addu'a Allah baya tarayar da addu'ar iyaye ta tafi a banza Mm.
duk lokacin da iyaye suka yi wa ɗansu addu'a sai Allah ya karbe ta Mm.
ko mai kyau ce ko mara kyau ce tabbas ya karba manzo Allah ya ce ko mala'ika ma babu zakani Mm.
ba wani mala'ikan da zai ce sai ya karbi addu'ar iyaye ya kai wa Allah Mm.
a da adda uba ya ya daga hannunsa Allah ka bawa ya'ya na kaza Allah zai kafi Allah zai karba Mm.
haka uwa ma Mm.
saboda haka a dage iyaye a dage da yi wa jaja addu'a Mm.
a ita musu addu'a kirki Mm.
ko da mutum ya lalace ka dinga masa mummunan magana Mm.
ko mummunar mummunan baki Mm.
a ita masa addu'a zai dawo Mm.
zai shiryu Mm.
in kaga mutum bai shiryu ba to dama Allah bai kaddara wa iyayen su yi masa addu'a ba Mm.
in Allah ya hana su yin addu'a to nan kuma aka ga tare ta dawo Mm.
bayan da suka iya zai iya hana su yin addu'ar in ba su yi ba ta ƴaƴan ba za su shiryu ba Mm.
amma wata kar ana addu'a tabbas za a shiryu Mm.
ana shirye mu Amin.
da shirye mana kuma Amin. A ƙarshe kafin mu mika abun magana ga kwamitin masallaci suna cike da bayani. Akwai sanarwa da aka aiko, ana sanar da bayan Allah cewa akwai ruwan alwala a gefen arewa da masu jaddada alwalarsu.
a jama'a salamu alaikum a alhamdulillah alhamdulillah sai ni Allah ya kara ma lafiya Amin.
Allah ya kara Amin.
ma lafiya Allah ya mun baki a yi tsani da ya kai ma Allah ya kara ma lafiya a jama'a musulmi a madadin kwamitin tafsir na wannan anguwa na wannan masallaci na mu suke tunatar da al'umma cewa akwai abubuwa da dama wanda kwamiti din take bukata don wannan tafsiri ya nufa ta ya shiga ba fiye da yadda yake a ciki. Satuttuka ko sati ɗaya da ya gabata ta irin wannan sanarwa na irin abin da ya shafi yau da kullum. dama kuma malam bahaushe ya ce wai yau da gobe ta kiwa kuna gani dai ana cikin karatu shehi yana karantar da mu a ɗauke wuta sannan a je a kunna janareto janareto nan ba fa ruwa ake sa ba kuma dama shi wannan gudanar da wannan tasiri ne in ji wannan kwamiti kamar mutum ne ya azumi da sassafe sai ya fita don neman abin da zai ci zuwa sha biyu za ka ga an ya rubi da yi sai ka ga ya dawo ya nani zuwa ya dawo kafin a ce an yi azahar ko bayan azahar sai ka ga jikin da ya yi ne saboda haka jama'ar musulmi wannan kwamiti suna muka ga kuma musulmi a taimaka gani kuma yanzu za a fara karatun jauhara jauhara nan za ta ɗauki awa ɗaya da rai kuma ba a bukatu ne za a ba